الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan sanata muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa tawo mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin aqda'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad bin siddiq al-mashawi ko muhammad siddiq al-mashawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan lokaci kuma da mako daidai irin wannan yini yau muna yini na laraba daren alhamis yau yayi daidai da 27 ga watan shidan musulunci watan jima'a nisani yau hijira na da shekara 1445 goma daidai ga watan ɗaya miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin al'iltifatu fi sala wa nazaru ila sama waiwaye a sallah da kuma kallo zuwa ga sama muna cikin wannan gaba ba mai fita ba lokaci ya ci mana a wancan mako karatun yana shafin littafi na 63 za mu tashi daidai gabar da malaki cewa wai juzul iltifatu fi salati li shay'in arid a wannan gaba za mu tashi haka ne shafi na 63 kuma wannan shine darasin mu na 31 a littafi insha Allah malai yake cewa wai juzul iltifatu fi salati li shay'in arid ya halatta ya halatta kullun malaman fiqhu suna da suna da kalmomi da suke amfani da su a shari'a wanda yana da kyau mu fahimce su akwai ya jibu akwai ya juzu duk suna kama wajen faɗaɗin idan aka ce ya jibu to ya zama wajibi amma aka ce ya juzu kuma ya halatta idan baka yi baka yi laifi ba an fahimta shi ne bambancin ya jibu da ya juzu idan malamai suka ce wa ya juzu to ya halatta ka yi in kai baka yi laifi ba amma da an ce wa ya jibu to ya zama wajibi in baka yi baka yi laifi an fahimci wannan to mala ya ce wai juzu ya halatta al'iltifatu fi salati mutum ya yi waiwaye cikin sallah lishayin arib lishayin arib bisa wani abu da ya bijiro ana fahimta wani abu ya bijiro to ya halatta ka yi waiwaye ya halatta ana fahimtar wannan mala ya ce lamma sabata anhu sallallahu alaihi wasallama ya inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama annahu lamma ba a farisan lokacin da ya aiki farisan faris sai aka ambaci mutum da sunan garinsu an gane ko yanzu sun sun ce mun kaugama ba matsala ba ne domin mahaifata ce za a ce wani algambawi mutumin gombe wani alkanawi wani almakki wani almadani wani albarnawi an gane ko wannan ba matsala ba ce ta lokacin sahabai ma ake amfani da wannan kalmomin kaga da aka ce ba asa farisan to iya nufin ya aiki salmanul farisi kenan sai aka ɓoye sunansa aka faɗi sunan garinsu an fahimta ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki salmanul farisi allah ta'ala ya ƙara da shi ɗali'atan domin ya je masa leƙen asiri kai wa an su mutane da manzon allah ya samu labarinsu to bai aminta da su ba sai tura salmanul faris ya je ya dan kula da su haka ko da sun zo da wata mugunta ko wani abu mara kyau ya dan sa ido akan su haka to salmanul faris ya tafi wannan aiki sun makama ila sala da ya je wajen da mutanen suke dan su sakankance da shi ko ya ga masalla an fahimta kun ga wannan shine aikin aikin security ko kai musulunci ba abin da ya bari mana sahabban manzon Allah masu masu kaifin basira ne masu faɗana ne suna da kaifin hankali kaga wannan ba mamaki in koya ma za ya aji sai an shekara goma ana koya baka zo nan goma amma domin kaifin basirarsa iya zuwa ko sai kama sallah duk mutumin da ya kana sallah ai za ka cika wannan bai kula da ni ba ai ya shagaltu da sallar shi haka na akwai wani sahabi shi ma lokacin da za a yi gazwata kandan manzan Allah ya ce wa zai je leko min abin da kafirancin suke tattauna ni kuma zan ba shi aljanna aka yi shiru ba wanda ya tashi domin sun tsorata kafirai sun yi gangankun da za a zo a murtsuke musulmai gaba daya to mazala sai pointin ɗan daga cikin sahabi ce ina wa ne sai ce gani yaro su ji ka sai ya tafi iya zuwa cikin kafirai tsakiyarsu sai abu safiya ne ce to kowa ya duba na kusa da shi za mu yi suru kaga da wani bagidaje ne to sai ya girkirki ce da za a gane shi amma manza da ya ce kowa ya duba na kusa da shi cirab sai kama hannu na kusa da shi kai waye wannan waye wannan kaga ya fara tambaye su kenan a ni ne wani ni ne wani kaga shi kenan kaga amma da shi aka kama aka ce waye zai kasa bayyana kansa amma domin kaifin basira ɗin ta sahabbai sai wuf ya kama na kusa da shi ya ce kai kuma waye waye daga ina ka zo ɗan wuce ƙasa ne kai a kaza kaza da shi kenan kenan mazauna mazauna wannan basira ce da kaifin hankali irin nasu to shi salmanul farisi sai ya kama sallah kawai da ya ji waɗancan mutane sai ya kama sallah waje ala ya tafi bi salati ila sha'abin ladhi yaji'u minhu tari'a to amma waɗancan mutanen da ma'aikin Allah ya ce ya kula da su iya sallar amma iya waiwayen su iya sallar iya satar kallo zuwa gare su an fahimta kaga waiwaye ya zo bi shay'in arid wani abu da ya bujiro ya sa an yi waiwai ko ma'aikin Allah bai ana ba ga ka'abu duk da bai kawo a littafin ba ka'abu bin malik lokacin da suka ki zuwa yakin tabuka da aka sauko da ayar a kaurace musu a na musu magana sama da kwana hamsin ka'ab ya ce duk da haka ina zuwa masallaci wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zo na kabbara sallah in manzan Allah ya kammala sallah ta farilla sai na koma gefe ina nafila yace amma ina waiwayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga iya kallo na ko ba ya kallo na kaga nan ya bada labarin iya sallah amma iya waiwaye ko ma'aikin Allah ya sani amma bai ce dan me kai ba domin shay'un ne ari akwai abin da ya bujiro an bayyana wannan qala al-bagawi imam al-bagawi yace al-iltifatu fi salati makruh waiwaye a sallah ba tare da wani abu ba wanda shari'a ta yadda ka waiwaya kan shi to abu ne makaruhi abu ne wanda an kyamace shi ba a so ana fahimta haka kawai ka waiwaya nan ka waiwaya nan to abu ne wanda yake dauki mutum ku shuyi a sallah abu ne wanda malamai suka ce makaruhi ne la yajuz hakan baya halatta har sai inda shay'un ari kamar yadda ya kawo wancan misalai malik ya cewa fa in kana li amrin ya hadithu amma idan wani al'amari ne da ya faru yasa aka yi waiwaye kan wancan abin da ya faru sai ya ce to fala ba'su bihi babu laifi wani abu ya faru akwai tsoron sanadiyar halakar rai ko salwantar dukiya ko wani hadari dan ka waiwaya baka yi laifi ba ana fahimtar wannan amma idan haka kawai ne babu wani abu da ya bujiro to waiwaye a sallah iya cikin makaruhatu salah har ma malamai suke ce har in waiwayen ya sa wata gabar ka ta kaucewa alƙibla to sallah ta bace tsabar waiwaye kanka ya juya wa alƙibla ko wuyanka ya juya ko gangar jikinka ta juya tana kallon wani bangare to har in dai ba wani abu a shari'ance ya sa kai waiwayen to sallah ka ta ruguje kamar yadda wasu malaman suka faɗa ana ganewa qala al-kazimi malam kazimi yace wa qad zahaba ba'd ahlul ilmi hadha wa'ansu daga cikin malaman ilimi sun tafi akan wannan waƙala suka ce la ba'asa biltifati ko biltifati fi salati babu laifi game da waiwaye a cikin sallah malam yalo unuka matuƙar wuya bai juya ba an gane ko ido kawai idan ido idan harara haka gebe gebe wuya bai juya ba sun ce wani la ba'asa bai amma waiwayen da zai sa wuya ya juya to shi ne wanda yake haifar da matsala wai ilaihi zahaba aqa imamu aqa bin rabah ɗaya daga cikin magabata wannan ita ce matafiyarsa shi ma ya ce waiwaye matukar waya bai juya ba a sallah babu matsala amma idan wuya ya juya to iya haifar da matsala cikin sallah wannan mazhabar a imamu aqabi da rabaha ke wa malik da imamu malik bin anas Allah ya masa rahama shi ma akan wannan fahimta ya tafi sannan wa abu hanifa da imamu abu hanifa ni iman nu'man bin sabit kenan Allah ta'ala ya masa rahama wa ashabahu da almajiransa shi imamu abu hanifa kenan wal auza'i da malam imamu al auza'i duk wannan matafiyarsu ce duk wannan a fahimtarsu ce game da waiwaye a cikin sallah wa ahlu kufa hakanan da mutanen kufa kun san kufa gari ne mai asalin tarihi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai gari ne wanda iya da asalin tarihi akwai sahabbai da yawa da suka rayu a wannan gari bayan ma'aikin Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam ana fahimta gari ne mai asali mai tarihi a ilimin addini wal ahadithu fi jawazil iltifati li hudusi shay'in kaseera mali ya ce akwai hadisai da yawa da suke magana da halaccin waiwaye a sallah an gane ko amma ya ce lihuduti shay'in bisa wani abin da ya faru ana ganewa lihuduti shay'in in wani abu ya faru faruwar abin ya sa ka yi waiwaye to shi ne malamai suka ce la ba'as babu laifi to ce hadisan da suka yi nuni game da wannan matsala sai ce kathiratun suna da yawa suna da yawa a cikin musulunci ana ganewa mun dai ji matsayin waiwaye ko da irin views na malamai akan shi idan da dalili idan kai waiwaye a sallar ba matsala idan babu dalili an karhanta haka din idan kuma har wuyanka ya juya ko ka juyawa alƙibla to wa an su malaman sun ce iya iya ruguza masalla ana fahimta wallahu a'lam matsala ta takwas kasratul haraka fi salat yawan motsi yin alharaka ka dinga motsa jikinka a sallah wal qawlu bi harakataini aw thalas da fadin cewa dan ka motsa jikinka sau biyu zo uku babu matsala a sallah to wannan mala yace shi ma kuskure ne ba daidai bane nushahid kathiran min al musallin mala yace zamu ga da yawa daga cikin masallata yaf'aluna harakat suna aikata motsi motsi da jikinsu za'ida qaddaru takrujuhu min rukmi khushu'ihim wanda wannan motsin ƙari ne ba wai da ruku'i ba ba dagowa daga ruku'i ba ba tafiya sujada ba a motsi ne ƙari wanda bai shafi aikin sallah ba an fahimta yace takrujuhum min khushu'ihim hakan iya fidda su daga cikin khushu'i a sallah khushu'i kuma shine nutsuwar zuciya da gangar ciki a sallah jikinka ya nutsu haka nan zuciyarka ta nutsu wannan shine khushu'i zuciyarka ta daina tunanin komai sai Allah halla gangar jikinka ya fuskanci Allah to wannan shine kushu'i ana fahimta yasa ma Allah da yace qad aflaha almu'minuna sai yace alladhina hum fi salatihim yace khashi'un sai be su da kushu'i a sallah yasa wata rana ma'aikin Allah ya ga wani iya wasa da gemunsa a sallah iya wasa da gemu kuma iya sallah yace law sakana kalba haza lasakana jami'a jasidi ya ce da zuciyarsa ta nutsu to da gangar jikinsa ma ya nutsu wasa da zuciya ya sa gangar jiki yake motsi a sallah ana fahimta ya sa ta malami akadari ma ke cewa iza kumta ila salati faffara ga kalbaka min duniya wa mafiya ko idan ka tayi zaka yi sallah ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da ke cikinta kai wasi in kai dan kasuwa ne yadda ka shigo masallaci ka ce allahu akbar dinnan to ka manta da wani kasuwar kawai sai ka fita in kai ma'aikacin gwamnati ne in kai manomi ne in kai waye in kai waye in kai shugaba ne in dai ka ce allahu akbar to allan ne ya fi komai girma ya fi abin da ka baro girma kuma kai ma ka san wannan sai ka tsayu akan mafi girma akan komai tunda lokacinsa ne ya baka kuma ya ce kai ibada a shi sai ka yi ƙoƙarin kulawa da wannan lokaci ana fahimta shi yasa da yawa za mu ga sallar magabata tana da ban sha'awa za ku jance mutum iya ana sallah iya sallah amma an yi wani abu a kusa da hibe sani ba zuciya ce take sallah amma mu a galabiyar mu gangar jikin mu ne yake sallah banda zuciya mutum ne iya sallah fa amma iya kallon kwastomansa ya zo kusa da shi sallah yake amma gyaran mure saura ka dan ma yi magana ana ganewa so saboda ka sallah ana son zuciya ta nutsu sannan gangar jiki ya nutsu wannan kuma shine kushu'i to yawan motsi a sallah iya sa wannan kushu'in da ake nema a gunka ka neme shi ka rasa malik cewa a kallafu al'amama kamar a ce mutum iya sallah ya dinga daɗa rawani ana fahimta kaga wannan motsi ne a haraka ce laisar min jinsi sala motsi ne wanda ba a jinsin sallah yake idan za ka naɗa rawaninka ka naɗa kafin ka fara sallah amma matukar ka fara sallah ba gun naɗa rawani ba ne ana fahimta naɗa rawani a sallah iya cikin harka wanda ba ta cikin jinsin sallah wa tanzifil asabi da ko motsa yan yatsu da ka dinga motsa yan yatsunka kana sallah imamu haraka ce wanda ba ta cikin motsi da aka ce kai a cikin sallah wa ikiraju sa'a min aljayb da fito da agogo daga aljihu wa libsuha da kuma daura agogo kana sallah duk wannan motsi ne wanda bai halatta ba ana fahimta haraka ce min jinsi sala motsi ne wanda baya cikin jinsin motsa jiki a cikin sallah wa tahrikul mustamir lil kadamain da mun motsa kafa ka kasa tsaye da kafar ka daya ka daga ka sauke ka daga ka sauke shi ma wannan ba daidai bane a sallah wa a'dha'ul jasad da kuma sauran gaban jikinka ka dinga motsi motsin da baya cikin jinsin aikin sallah shi ma wannan motsi ne wanda shari'a ba ta da shi ba wa ghairu zalika da wadansu wadannan mimma yazhabul kushu cikin abin da yake tafiyar da kushu'i wa yata'afu ajruha kuma iyasa sallah kaladan ta ya raunana ana ganewa yawan motsi marar dalili a sallah injimala iya sa sallar kaladan ta yi ragu in ma ba ta rushe ba iya sa ta zama naƙisa gairu tama ba ta cika ba ladan ta bai cika ba kuma kowa iya so idan yi sallah a ce ladansa cikakke ne a sallah ni dai haka nake so ku ba yawa ni dai ina so a ce na yi sallah lada na ya cika sosai to in dai muna so kuma ladan mu ya cika to lalle ilalla duk aikin da ba jinsin sallah bane mai kokarin rabuwa da shi malik ya cewa wa kada hazzara nan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi ya ja kunnuwan mu ya gargade mu wa kada yake cewa innar rajula cewa mutum za a iya samun mutum layan sarifu zai iya kammala sallar sai juya wa makuti balahu illa ushiruha ba zai samu komai a sallarsa ba sai lada kamar ɗaya bisa goma domin ya yi wasa da yawa a sallar an gane ku kamar jarabawa ce amma test over 10 ka samu 1 over 10 kaga ai ba za ma ka iya nuna takardar ba wannan kuma gaskiya bane to da yawa manzon Allah ya ce wani zai shiga sallah yayi ya gama amma lada ɗaya cikin goma zai samu domin yayi wargi yayi wasa da yawa cikin sallarsa an fahimta wani gunkume yake cewa tisuha wani ɗaya cikin tara zai samu wani sumunuha wani subuha wani sudusuha har khamsuha har zuwa ƙarshe wani ɗaya bisa goma wani ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa takwas ɗaya bisa bakwai ɗaya bisa shida ɗaya bisa biyar haka gwargwadon nutsuwarka da da da da kushu'inka gwargwadon ladanka gwargwadon wasanka da juye-juyenka gwargwadon kuma raunin ladanka a sallah ana ganewa malike cewa wal ma'ana ma'anar wannan magana annar rajula cewa mutum kad yansarifu min salatihi zai iya juyawa ya kammala sallarsa walam yaktubu lahu illa ushru sawabiha ba zai samu komai alada ba sai daya bisa goma aw tis'uha ko daya bisa tara ila zuwa karshe bal qad yaktubu lahu shay min as-salat ko kuma bal qad la yaktubu lahu shay'un min as-salat kai wani ma an ce ba za a rubuta masa komai a sallar ba la hawla wala quwwata illa billah zai yi sallar ya gama amma ba shi da komai wala yaqbulu as wala yak wala yaqbulu aslan sallar ma asali ma bata karbo ba asali ma bata ma karbo ba sallar kun ga wannan akwai hadari a wannan ya jama'a sallar nan kullum magana akan ta baya karewa kuma na sha buga mana misali a nan ko a wani gun misalai ne guda biyu masu tada hankali a gun dukkan musulmi a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin wancan bawan Allah al-Musi a salatahu wanda Malam Nasiruddin Albani ya littafi akan hadisin gaba daya wannan wanda yake muna da sallar sa manzon Allah bayan manzon Allah ya kama da sallah iya masallaci zaune sai shi wannan bawan Allah ya shigo ya kabbara sallah manzon Allah iya ganin sa yayi sallah ya gama ya zo yi wa manzon Allah sallama manzon Allah ya amsa sallama ya ce amma irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin kai sallah ka bata yi ba an fahimta kaga ya tsaya yayi karatu yayi ruku'i yayi komai yayi sallama amma ma'aikin Allah ce sallarsa bata yi ba ya sake karo na biyu ma ya sake yazo ya mai sallama yace wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallah ka bata yi ba sai da suke sau uku sai sai ce mazan Allah wallahi ban iya sallah ba in ba wannan ba da ka koya ne sannan mazan Allah ya koya masa ka nutsu a guka za ka nutsu a guka za ka daidaita a guka za kaga wannan bawan Allah rufin asirinsa ya rayu da mazan Allah ne kuma manzon Allah ne ya ga yayi sallah har ya bashi labarin bata karbu ba to yanzu da ni da kai idan mun yi sallah waye zai ce mana bata karbu ba kaga babu kaga muna cikin hadari waye zai ce sallar mu bata yi ba babu shi mutum na biyu akwai mutumin da ya zo shi ma gaban ma'aikin Allah yake sallah irin mai sauri saurin nan ya kai goshi ya dago ya kai ya dago manzon Allah ya ce da hilaw mitta ala haza la mitta ala ghairi milla wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar to da kai abun Allah ba musulmi bane ka mutu a wani musulunci haka manzon Allah ya ce da shi kunga wannan yana da kyau mu dinga kula da ka'idojin da malamai suka rubuta a kan sallah kar mu gaggawa kun ganin dai abin da malai yake cewa akwai ma wanda zai yi sallan amma la yaktubu lahu shay'un min as-salah ba abin da zai samu a sallar domin bai yi sallar yadda ake so ba bai yi sallar yadda manzon Allah ya koyar ba kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ina yin sallah sallallahu alaihi wasallam haka ma yace wala yakbulu wala taqbulu aslan ita sallah ma kwace kwata ba ta karuwa ba ta yi ba ba ta karuwa kaga a yanzu ba wanda zai ce ka sake sallah ka ba wanda zai faɗa daidai da sahu ma ke ta gwagwagwa da mutane a daidai da sahu a gyara mutane suke ganin kamar an matsa musu to balantana ka ce wani sake sallah ka ba ta yi ba kaga ba zai yi ba kaga wajibi ne mu kula sosai wallahi mu kula magana sallah ba magana wasa bace malik ke cewa a kama warada fi ta'ifatun minal musallin kamar yadda hakan ya faruwa da yawa daga cikin wasu jama'u daga cikin masallata wa nazran li anna al-khushu huwa lubbu salah malike cewa kula da nazari cewa shi kushu'i nutsuwar gabbai da nutsuwar zuciya shine lubbas sala kamar shine bargon sallah bargo kasan da in ba bargo jikinka ba za ka motsa ba to idan sallah ba ku shu'i ba ta motsi ba ta da kuzari hakanan ba ta da kima kamar yadda mutum ba zai taɓa rayuwa ba babbar jiki shi ba haka ne ko to saboda ka kushu'i shine lubbar sala wa ruhiha kuma shine ranta ba duk sallar da ba ta da kushu'i da sallah ce ba ta da rai amara nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis sukun manzon Allah yayi umarni da an nutsu a sallah a samu sukuni a samu nutsuwar zuciya da kuma nutsuwar gangar jiki har ma yake cewa uskunu fi salatiku manzala ce ku nutsu a cikin sallar ku nutsu karkatina komai duk abin da ka bari to Allah ya fi shi girma kuma ga ka gabansa wannan shine fassarar Allahu akbar din sai aka zo da sigatu tafdhil ba a ce Allahu kabir ba ba a ce Allahu azim ba sai aka ce Allahu akbar domin girman Allah ya fi na duk abin da ka bari akbaru min kulli shay idan ka ce Allahu akbar to kana cewa Allah ya fi komai duk abin da ka tsallake ka taho sallan to Allah ne gaba da shi ana fahimta yasa wani mai hikima yake cewa idan nema zaka tafi wani abu ko ka bar wani ne samun ka ne kamar ya tsaya ka taho sallah in dai kai musulmi ne ai ka san ba wanda ake nema a gwasa in ba Allah ba ko kuma ba ma neman ba ka nema ka samu albarka abin sai Allah ya zo nawa ne suka fi ka samu amma kuma nawa ka fi kwanciyar hankali ba za su kirgu ba shine bambancin albarka da rashin albarka ita albarka yadda larabawa suke cewa idan ta shiga abu tana sa amfanin sai yawa shine albarka idan albarka ta shiga gida sai yayan gidan sai albarka sai su amfanar da al'umma sai al'umma suna amfano da su idan dukiya albarka ta shiga sai wannan dukiyar ta zamto tana amfanar da al'umma ana aikin Allah ana taimakon al'umma da ita idan karatu albarka ya shiga sai al'umma da yawa suna amfanuwa da karatu idan mulki albarka ta shiga albarka Allah ta shiga mulki sai mulkin ya sanadiyar adalci wa al'umma wannan shine albarka ba yawa bane to in ka ma ka samu to ka san ba wanda zai sawa samun ka albarka idan ba Allah ba to Allah da kake neman albarkarsa da samun agonsa to a gabansa kake ba kana gabansa ne ba kuma wannan lokacin da ya ce ka masa bauta shi ne ce kai mai bauta aƙalla minti goma zuwa sha biyar dai ka gama sallah da azkar da kuma ka gama to ɗan wannan lokacin buƙatar ka yake ya ganka a gabansa ka bar komai tunda suratul anfal ta ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhibbu ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka kira ku domin su ɗora kun abin da za ku rayu ana fahimta ibada sallah rayuwa ce rayuwar zuciya ce kuma rayuwar gangan jiki ce hakanan a dukkanmu ma mu ganmu a wannan doron duniya muna yawo to musamman kasudin da Allah ya saya halice mu har ya raya mu shine dan mu masa bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba mu halice ku ba ku da aljanu in Allah sai dan ku yi mana bauta shine halittar ka ma makasudan hanka a duniya dan kaiwa Allah bauta ne ba dan ka nemi abinci ba ba dan ka tara kuɗi ba dan kaiwa Allah bauta yace ka zo duniyar ya raya ka ya halice ka to sai ga duk wanda baya kulawa da sallah yayi hasara gaskiya ba karman hasara ba Allah ya ba mu ikon kiyayewa sai malik ke cewa a wa'amma kaulu ba'adun nas amma faɗin wa'ansu daga cikin mutane inna salata ta butul bi aksar min harakatayin au salasa cewa sallah tana ɓaci ne idan an mummotsa jiki sama da sau biyu zuwa sau uku sai ce fala dalila alaihi wannan magana ba da dalili wa inna ma ya jibu a taklil min alharaka wajibi ne dai dukkan masallaci ya karanta har motsinsa a sallah ya karanta har sai da dalili lil muhafaza ala al-khushu domin idan ka tsare jikinka daga motsi motsi da yawa to zaka kokarin tare khushu'in da ake so kai khushu'in da ake bukata zai zo zai zo zai tabbata a gare ka a cikin sallarka wa qala ibn taymiya malam shaykhul islam ibn taymiya yake cewa wa qad amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an ya zahaba ko kuma eh وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى النعل فياخذه manzon Allah ya taba baya wani umarni iya sallah fa ya akuza na'alahu kenan ila na'al zuwa ga wani takalmin shi fa ya akuzahu ya je dauko takalmin wa ya qatala bihi alhayya ya bigi wani mucijiyar takalmin nasa aw alaqrab ko kunama summa ya'iduhu ila makanihi sannan ya dawo gunsa da yake sallah ya ci gaba da sallarsa an fahimta وكذلك سائر ما يحتاج اليه المصلي من الافعال haka nan dukkan wani motsin jiki da mai sallah yake bukata yayi to wannan motsin jikin ba laifi bane shi yasa aka ce hatta malaman malaman fiqh sun ce idan kana sallah kaga miciji gaban ka ko kunama ba za ka buge illata ka ba alal aqalli in baka kashe shi ma shari'a ta baka dama ka ture shi nesa ko ka kada shi wani gun da zai bar gunka alal aqalli kai wannan in kai wannan sallaka bata baci ba har ma idan kayi sa'a da madoki a gunka da wata katuwan wayan ka irin mai kwarin nan zaka iya buga ku namar akan ta da mutu ba matsala ba kara bi babu kuma ko yawa ko kayi sa'a kana wajen irin wannan kayan sautin masallacin kaga wata gwaba-gwaba zaka iya dauka ka makawa mucijin kana sallah abinda malamai suka ce shine har in aikin kashe micijin ko kashe kunamar ya sa ka kaucewa alƙibla to sallah ta samu matsala an fahimta in kisan mucijin ko kisan kunamar ya sa ka kaucewa alƙibla ana ganewa to hakan iya sa sallah ta samu matsala amma in dai alƙibla kake kallo ko za ka yi tafiya nan da ƙarshen guncan kana tafiya baka kaucewa alƙibla ba kana bugu sa iya tafiya kana bugu iya tafiya to za ka ci gaba in ka kashe za ka tsaya ka ci gaba sallar ma matsala ai wani arin ne shehu na arif ne ana fahimta to wannan shine sai har ma lai kadili cha manzo Allah ya taba umar tauran iya sallah dauta kalmin ka bigi wannan mucijin dauki ta kalmin ka bigi wannan kunamar kuma ya bige shi ya mutu ya ci gaba da sallarsa wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wakala ahmad imamu ahmad kenan imamu ahmad dan hanbali ce inna fi'ila in fa'ala kai in fa'ala kama fa'ala abu a- kama fa'ala ab- a- a- a- abu barza abu barza al-aslami in fa'ala kama fa'ala abu barza idan ka aikata irin aikin da abu barzaz al-aslim ya aikata fala ba'as babu laifi a sallaka kamar zaka ce to abu barza me yayi sai yake cewa wa kana abu barza abu barzaz al-aslami yusalli wa ma'ahu farsahu iya sallah da dokinsa iya sallah amma ga dokinsa a gefe ya daure shi wa kullama khatta al-farsa duk lokacin da dokin ya dan taka yayi gaba ana gane ana gane ba kullama kaddal farsa khutwatan katta ma'ahu abu barza idan dokin yayi taka yayi gaba shi ma iya sallah sai ya taka yayi gaba shi ana fahimta iya tare da dokin sa ne kuma iya tsoron dokin kare salwanta sai ya masa da baibayi ko ya daure shi daurin da bai da shi ba amma ya tada sallah idan iya sallah ya ga ya dan yi gaba gaba shi ma sai ya gaba gaba ya bi shi wadda da gaske domin kada ya yi dai mai nisa ya guje masa idan ya ɗanyi gaba-gaba shi masa ya bi shi shi ne kullama katta kutuwa katta ma'ahu abubarza duk lokacin da ya taka ya gaba shi ma'ahu barza iya sallah sai ya taka ya gaba ya bi shi khashyata an yamfalit min tsoron kada ya kubuce masa ya gudu ya sama Allah ji kan kala rawi Allah ya masa rahama yace idan kana da karanka kana son karanka kaga ka zo zaka yi sallah kuma kaga zai gudu ya ce ka goyi kayan ka yi sallah da kayan ka wala ka ya ce ya ce ka samu mace yi ka goyi karan ka yi sallah da kayan ka Allah ya masa rahama an gane ko to ka ganin abubuwar zama ga abin da yi idan iya tsoron dokinsa sai gudu sai ya dinga binsa doki iya tafiya iya sallah in iya tafiya iya sallah sai ya ke bisa cikin wani tafiya din malik ya cewa wa zahir mazhab ahmad abin da ya biyo fito fili a mazhabar ahmad dan hanbal Allah ya kara masa yarda wa gairahu da waninsa anna haza ya bi salasa kutuwat wala salasa fa'alat cewa ba a keɓe wannan motsin inda dalili ba da cewa guda uku ko abin da ya fi guda uku a'a kama maddad bihi a sunna kamar yadda sunna ta tabbatar da wancan abin da muka faɗa wa man qayyada bi salatin wanda ya qayyade motsinka a sallah guda uku kama ya kuluhu ashabu shafi'i kamar yadda wa'ansu daga cikin almajirin imamu shafi'i suka faɗa wa ahmad da imamu ahmad fa inna ma zalika iza kanat muttasila sun ce motsin sai ya kasance wannan ya joni da wannan wannan ya joni da wannan wa amma iza kanat mawqufa fa yajuzu amma idan kayi wannan ka tsaya ne halau ka sake wannan ka tsaya to sun ce fa yajuzu hakan ya halatta wa in zadat ala falasin ko da zai karu akan guda uku to abin da ya fahimta ne shi ne motsi a sallah mamnu kamar yadda waiwaye a sallah ma an hana sai dai inda dalili an fahimta za ka iya motsi wanda baya cikin jinsin sallah amma sai da dalili idan akwai dalili mai karfi shari'a ta yarje ma ka yi sannan kuma ka ci gaba da sallarka amma idan babu dalili to yawan motsin iya sa sallah ta ruguje ma gaba daya an fahimci wannan sai ya kawo misali kamar mutum iya jin tsoron wani abinsa zai iya guduwa zai iya binsa kamar yadda abu barza yake ko a wani abu zai cutar da kai kunama ko miciji za ka iya aiki domin kashe shi kana sallah wannan ba matsala ba ne matsala ta tara asabdu wa asabdu wa dafn wa sal min makaruhati sala duk wannan wa'ansu yanayi ne da mutum zai tsinci kansa a cikinsu a tsayuwa game da sallah shi ma abu ne wanda shari'a ta kyamace shi makaruhat iya cin abin da sallah iya cin abin da aka kyamace ka aikata a sallah wa hadhihi alhayat inda alqiyam duk wannan da asafdu da asafnu da asalbu duk suna cikin hay'a ta sallah hay'atu inda alqiyam a tsaye ake yin su wa an su yanayi ne da mutum yake samun kansa cikin tsayuwar sallah amma ma da ce mukhalafa li hadihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam amma sun saba wa koyarwarsa haka nan kuma sun saba wa sunnarsa sallallahu alaihi wasallam qala al-qadi iyad al-qali iyad mi ashifa ko milad il milatibun ashifa wa makaruhatu salah ash ishirun yace abubuwan da aka kyamata ayi a sallah sun kai guda 20 aidan fa zakara min zalika sai ya ambaci waɗannan a cikin su yace as-safdu as-safdu bisad wa huwa damul qadamaini fil qiyam ka hade kafafuwanka a tsaye a sallah an bayyana an gane akwai wanda zai kwatanta yau haka yi ne a safudu ka haɗe ƙafafuwanka ta ƙafafuwanka da gwiwoyinka duk haɗe suka masu ya tsaye ya zama to kamar wanda za a gwada nauyinka yi ne kalmuki yawa inda mata za mu zo kan wannan magana su ma ba su da dalili yawa su ma matan ba su da dalili yana gane ku yawa kamar mutum za a ɗora shi a mizani a gwada kaga zai iya zai kankan da jikinsa don ya yi nauyi to ba a yadda ka haɗe ƙafafuwanka a tsaye a sallah ba siffa ce makaruha a sallah ana fahimta sai yake cewa wasafnu safnu kuma shine rafu'u ihdahuma ka dage kafar ka daya kama taf'ala dabba inda luquf kamar yadda dabba in ta gaji tsayewa take ka tsaya da kafa daya ka dage yawa gaban mai langa ko ai a garan kala yanzu da yake bai tashin birni ne wasu ma ba san langa sosai ba yawa yawa an fahimta ɗage ƙafa ɗaya gabar ɗaya sai dai in ka ɗan gaji za ka ɗan canja wannan ka canja wannan ba matsala ba ne kaga shi ma shi wani arid ne amma kawai ka makale ƙafar ka ɗaya ka tsaye a kan ɗaya ka daɗe a wannan ita ma siffa ce maka ruha fi sala ba a so an fahimta sannan wasal asalbu shine ka ɗage hannayenka kai ne rafa uledai ka ɗaga hannayenka ala khasiratai wa yujafi bainal afdain fi halil qiyam ka sifatul masluk ka ɗaga hannayenka daidai nan cibiyinka ka ɗaga su kai baka kwantar da su sun bi jikinka ba an gane ko baka yi kabadu ba haka ka ɗaga su haka su ɗago kamar cross haka kai wani masuluf haka kamar siffar cross to shi ma wannan makaruhi ne ai wahala ce ma wannan wahala ce mana a ce hannunka bai kai haka ba kai ko baka irin sallar mata ba ka saki hannu haka haka kai musu haka in ma an samu masu yin wannan to gaskiya suna wahala da kansu kuma siffa ce wanda shari'a ba ta yi da ita ba shi ne kamar daga hannaye shi ne rafa uledai ne daga hannaye ala khasiratai ne daidai cibi haka ka daga su wa jafi ka ɗanyi nesa da su bainal ardai tsakanin nan dan tsaye ka yi ne al'ardu ka ɗan nesanta hannayen da su fi halin kiyami a cikin tsayuwa a sallah sai ce ka sifatil masulu kamar sufar wanda aka gice kenan qala ibn al-asir malik ibn al-asir yake cewa wani annabi sallallahu alaihi wasallam an sallatu sofin shi irin wannan sallah ta mutum ya dage kafarsa daya yini as-sufun ko ya dage daya haka ya makale daya to manzo Allah yayi hani game da wannan alladhi yajma'a baina kadamaihi ko kuma sallar da mutum zai hade kafafuwansa ga agu daya wa qila huwa alladhi yasna qadmahu ila wara'ihi ko shi ne wanda zai ɗan tura ƙafarsa baya tsaye a kan ɗaya kama ya fa'alul fars ya sassana hafirahu kamar yadda doki yake yi lokacin da yake ɗage kofatansa a ƙasa shi ma wannan duk sufofi ne wanda akwai wahala a cikinsu kuma ga kuma rage lada na cikin sallah an fahimci wannan akba'uhum alƙauliya fi ruku'i wa raf'umi kusakuran da masallata suke samu na furuci shine alƙauliya abinda mutum zai furta da bakin sai fada fir ruku'i a cikin ruku'i wa rafa'u min da kuma dagowa daga ruku'i na daya injimala tarku takbiratul intikali at-ta'mir rashin kabbara ta canja ta canje yanayi a sallah shine takbiratul intikali kamar misali ka ce Allahu akbar takbiratul ihram kai haka idan za ka canja wannan yanayin ka yi ruku'i za ka ce allahu akabar ko sai ka yi ruku'i an fahimta idan ka yi ruku'i ka ɗago idan za ka canji siffar tsayuwa daga ɗagowa daga ruku'i ka tafi sujada nan ma za ka yi kabara idan ka yi sujada za ka ɗago nan ma za ka yi kabara wani ne takabiratul intikal daga wannan bigire zuwa wannan daga wannan gaba zuwa wannan gaba to an su da yawa daga cikin masallata ba sa wannan shiru suke yi kawai kuma haka bane musamman ma a ce wai abin nan mamu ne kai liman kake bi sai ga da yawa shiru ake yi kawai zaka ke ruku'i ka dago ka tafi sujada ka dago kawai bakin ka shiru to furta kabbarar rashin furta kabbarar matsala ce iya cikin kuskure da da yawa daga cikin masalata suke samu tunda ai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi abin tambaya ana liman shiru yake yi hidewa ga iya motsi ko bakinsa iya cewa Allahu akbar tambayar ku nake yi yana fada ko baya fada to me yasa ba ku fada kuma an ce ku koyi koyi koyi da liman ji'ila al-imamu li utamma bihi an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi har manzon Allah ya muku fassara in ba ku gane ba iza kabbara fakabbiru idan yace Allahu akbar kuma ku fada haka yace kaga ashe rashin bin kabarbarin liman da kake bin sa a matsayin ka na mamu kuskure ne haka nan kai kadai in kana sallah rashin kabarbari na intikali kuskure ne sai dai ba za ka daga muryarka kamar liman ba za ka ji da kanka har wani na kusa da kai ma ya ji ba za ka kwalla ba domin kada ka dami wani an fahimta amma ka motsa bakinka ka furta sauti ka ji da kanka wannan kusa kai ya ji haka ake so kuma wannan ba ma ka takabiratul intikali ba a duk wani zikiri a sallah haka ake ba gunda ake gum a sallah yayin uwa ko tasbihin ruku'i ba wai a zuci ake yi ba za ka dinga motsa bakin ka harshen ka iya motsawa haka nan tahiya ba gum ake yi ba za ka dinga motsa bakin ka harshen ka iya motsawa haka nan tasbihin sujjada dukkan wani tasbihi a sallah haka ake dole sai an samu taharikul lisan wa shafatai sai an samu motsawan harshe da leɓa guda biyu suna motsawa wannan shine surru duk abin da aka ce surru a sallah haka ake ko da karatu a raka'an da ba a bayyana karatu haka ake yi ba gum ake ai a zuciya ba haka ake ba wancan kiyal ake ce masa tunani in kai gum yanzu kai shiru ai kai kada ka samu na kake tunawa ai ko ba gaskiya bane to karatun sallah ba haka yake ba ana so bakin ka yana motsi har ma wani yana fuskantar abin da kake faɗa da yawa daga cikin abin da ake yin su a suru da yawa sahabbai suna gane manzon Allah wajen motsa harshensa da bakinsa sai su gane ma abin da yake faɗa da yawa ana fahimta to lalle ilalla mu gane takabiratul intikal tana cikin abin da yawa daga cikin mamu ba sai kabbara idan liman ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa idan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wala kalam da kai ma ka faɗa idan ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa an fahimci wannan sai malaki cewa kasirun minal musallin da yawa daga cikin masallata ya turku da takabiratul intikal suna barin kabbarar canje yanayi a sallah min hay'a ila ukura daga wannan kama zuwa ga wannan yanayi wa minhum man yaquluha sirran daga cikin masallata ko wanda suke faɗa a boye ba mai ji dole tahariku shafatai ba tare da sun motsa leɓɓan su ba wa kullu zalika mukhalafa li hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan sabawa koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa amarahu almusi'a salatahu kuma haka nan manzon Allah ya umarci wancan wanda yake muna na sallar sa yake cewa faqala yace da shi wa ya qara'a ma tayassara min alquran sannan ka karanta abin da ya sauka a gare ka na alkur'ani mimma allamahu Allah cikin abin da Allah ta'ala ya sanashe shi wa azina lahu fihi sannan ma'aikin Allah ya bashi umarni dai summa yukabbiru wa yarka sannan kai kabbara sannan kai ruku'i ana fahimta wa takbira wa takbir male ce kabarbari a sallah min alwajibat suna cikin wajibai allati amara biha almusi a salatahu wanda manzon Allah ya umarci wancan da yake muna na sallarsa din yayi kabbara walau lam yakun wajiba malam mishawi yake cewa ba dan da kabbara wajibi bace a sallah ma amarahu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah bai biya wancan bawan Allah umarni yayi kabbara daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi a sallah ba wa zahaba ila wujubiha akwai malamai da suka ce wannan kabarbarin da muke ganin su wanda da yawa an ba su matsayin ma ba su kai sunna ba dan malamanmu na fiqh suna cewa kabbara sunna ce amma kai kabar biyu ko uku sannan sujjada ta kama ka an fahimta amma dan kabar ɗaya sujjada ba ta kama ka ba to wannan fahimta ce ta wa'ansu daga cikin malamai amma wa'ansu daga cikin malamai sun ce kabbara ma wajibi ce tana cikin wajibatu sala kamar suwa wa zahaba ila wujubiha al-hanabila masu bin imamu ahmad bin hanbal imamu aham imamu ahlus sunna wal jamaa da shi da almajiran sun ce kabbara a sallah wajibi kabbara a sallah wajibi ce an fahimta innahu mubtilu li salati idza ta'ammada har ma suke cewa in ka ganganta rashin yin ta to tana bata ma sallah kun ga aikin ya fara girma kenan ko ya fara girma idan kake kin yin kabbara da gangan sai dai ka yi ruku'i ka dago ka je sujada ka dago amma bakin ka baya cewa Allahu akbar kuma da gangan to iya zama sanadi da sallar ka za ta baci an fahimta wa yajibu alaihi sujudu sah a fahimtar Ahmad dan Hanbal wajibi ne kun ga yajibu ya ya babban da yaju kenan abin nan ke so ka sake fahimta wa yajibu alaihi ya wajaba kan masallaci sujudu sahawi kai sujadar rafkanwa idza fa'alahu sahiyan idan ka manta ba kai kabbara ba da mantuwa idan baka ce Allahu akbar ba da mantuwa ta canja matsayi a sallah daga nan zuwa nan ka manta baka faɗa ba amma da mantuwa to ya ce wajibi ne kai sujjidar rabkanuwa wajibi ne ana fahimta wannan fahimta ce ta Imam Muhammad dan hanbal Allah ta'ala ya masa rahama matsala ta biyu i'tikaduhum anna al-ma'muma la ya ƙulu sami Allahu liman hamida wa'ansu daga cikin masallata suna cewa wai mamu ba zai ce sami Allahu liman hamida wai liman ne kawai zai fada amma mamu ba zai fada ba wa'ansu da yawa sun yi ƙudirin wannan an gane ko sun ce faɗin sami Allahu liman hamida sai dai liman amma mamu ba zai fada ba wannan kuskure ne ita kada kasiru minal musallina mala ya ce da yawa daga cikin masallata sun yi ƙudiri an na ƙaula sami Allahu liman hamida faɗin sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa faɗin wannan kalma la ya kunu illa lil imam ba ta kasancewa sai dai ga liman wal munfarid da ko mai sallah shi kadai wa hadha qat'un muhimmun a wa hadha qat'un minhum ko wa hadha qat'un minhum wannan kuskure ne daga gare su kuskure ne daga masu maganar ke li'anna sabit domin abin da ya tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami Allahu liman hamida zai ce sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa summa yaqulu rabbana walakal hamd sannan kuma ya ce rabbana walakal hamd duk shi kadai dama sun ce fadin sami Allahu liman hamida kana dagowa lokacin da ka ɗago daga ruku'i za ka ce sami Allahu liman hamida bayan ka daidaito a tsaye bayan ɗaguwa daga ruku'i za ka ce rabbana wa lakal hamd an fahimta to wannan shine abin da sunna ta koyar wakala sallallahu alaihi wasallama mali ce ko manzon Allah ya faɗa tsiran Allah da aminci tabbata gare shi sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ho gani ina yin sallah famin zalika ya tabayyana hakan zai samu ƙara fahimta ya bayyana gare annal ma'amuma cewa shi mamu idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida shi mamu summa qala rabbana lakal hamd sannan yace rabbana lakal hamd fala shay'a alaihi ba wani abu akan shi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah ya aikata wannan da kansa kuma ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli kuskure na uku ziyadatu lafz wa shukur ƙara kalmar wa shukur cikin rabbana wa lakal hamdu kuskure ne duk da cewa ma nan abin bai zo nan ba malike cewa nasma akasira min almusallin zaka ji wa'ansu daga cikin masallata rabbana wa lakal hamdu wa shukur ma'ana godiya ta tabbata gare ka ubangiji gami da godiya ya ce ziyada bi ziyada da kalimatin shukur a ƙara kalmar shukur ɗin nan wahiyar lamtari ɗanin na biyu sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarin bai zo ba daga mazan allah sallallahu alaihi wasallam waye jibu adamu ziyada kuma wajibi ne ka kame kanka daga dukkan wani ƙari wanda mazan allah bai zo da shi ba wal muhafaza ala sabit kullum ka kiyaye abin da ya tabbata fi shara a shari'ance wa manista hasana zalika baka da shara duk wanda ya ce za ka iya ya halatta a faɗa to ya zama mai shar'antawa kuma Allah ne kaɗai yake shar'anta shari'a an gane ko a ta ma'aikin Allah sai da ya bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuskure na hudu waslul qira'ati bi takabbiratir ruku sadar da karatu raka'a ta biyu daga dagowa daga ruku'i kawai mutum iya dagowa daga ruku'i bai nutsu ba ko ya juye ya dora karatu to ya ce shi ma wannan asala kuskure ne no shahidu kasiran min al-a'imma yace da yawa daga cikin limamai yace a'imma limamai yake ne da yawa za ka ga wasu daga cikin limamai yusalluna alƙira'i ya siluna afwan ya siluna ya siluna alƙira'a bi takabirtar ruku suna sadar da karatunsu na sallah ta raka ta biyu daga zara sun ɗago daga rukui duna sukut hatta yarja an nafs li sahibi ba tare da sun nutsu ba hannun fashin ya dawo mai shi kasan kana ɗagowa akwai buƙatar ka numfashin ka ya koma daidai kenan to tun kafin numfashin ya koma daidai ko sai ya dora ya ci gaba to wa haza qat'un mukhalifu li hadi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne wanda ya sabawa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tarjihi khawnu sakta athaniya domin rinjaye da shiru na biyu da ake samu cikin sallah kila kai qabla ruku wanda suke cewa kafin ruku yake yin sa wanzur istihbabi sukut ba'd al-fatiha ka duba maganar da yi a can baya inda ma'aikin Allah idan yayi kabbara iyaye shiru iya karanta du'aul istifta ko sannan sai ya ci gaba da karatu kuma shiru na biyu an ce idan ya kammala karatun sura kafin yayi ruku'i nan ma iyaye shiru saka saka sai ya ruku'i ana fahimta to wannan magana yake so ya dawo da ita ne kenan kuskure na biyar qira'atul qur'an fi ruku' karanta ayin ƙur'ani a ruku'i wani kuskure ne manzan Allah ya yi hani a karanta ƙur'ani a ruku'i ko a karanta ƙur'ani a sujada an fahimta wa nas ma'a ba'adun nas malai ce za ka ji wa'azu daga cikin mutane ya tamattamuna bi ba'ad ayatillah suna ƙoƙarin karanta wa'azu daga cikin ayoyin Allah fi ruku'ihim a cikin ruku'insu wa haza qat'un minhum karanta ƙur'ani ko wata ayin alƙur'ani a ruku'i kuskure ne li'annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yanha an qira'atul qur'ani fi ruku' wa sujud yayi hani a karanta alƙur'ani a ruku'i ko sujada wa kana yaqul har ma yake cewa ala ku saurara ku saurara wa inni nuhitu manzala ce ni nayi hani an akara alƙur'ana raki'an aw sajida na hana a karanta alƙur'ani a ruku'i ko a sujada qala an-nawawi imam an-nawawi yace Allah ta'ala ya masa rahama fihi nahyu anil qira'ati al-qur'ani fi ruku' a wannan hadisi akwai hanin karanta alƙur'ani cikin ruku'i wa sujud da sujada wa inna ma wazifatu ruku' at-tasbih aikin da aka ce kai a cikin ruku'i ne tasbihi wa wazifatu sujudi at-tasbih wa du'a kuma aikin da aka ce kai a sujjada shine tasbihi da addu'a an fahimta amma ba karatun alqur'ani ba karatun alqur'ani cikin sallah tsaye ake fatiha ko sura amma qur'ana ruku'i tasbihi sujjada tasbihi da addu'a an fahimta qauluhum inna allaha ma'as sabirin fadin su inna allaha ma'as sabirin wa hadhihi al-aya wannan aya ijmalan yuraddiduha kathirun ko kuma dan dawo baya a sujjada an ce ku yi addu'a ko wa amma sujud fajtahidu fihi du'a kamunun an yusajaba lakum manzon Allah ya ce ita sujjada ku ku matsawa kanku wajen addu'a ku daki ana saran Allah zai karba mu domin babu inda bawa yake kusa da Allah kamar lokacin da yake sujjada duk lokacin da ka yi sujada to kafi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to ana so kuma kai kusanci ga Allah ka faɗa masa bukatunka ana fahimta akwai ayoyin qur'ani da suka zo da sigar addu'a kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ko rabbana atimmin lana nurana wa ghfir lana ko rabbana atina min ladunka rahma wahayi ilala min amrina rashida duk wani ayoyin qur'ani kuma addu'o'i ne masu romo haka ne addu'o'i ne masu romo sosai kuma amma an ce kar ka yi su a ru- a sujada kuma an ce sujada nan ne gun da ya kamata ka matsa wajen addu'a ga ƙoshi ga kwanan yi wa ku kuma sun ce duk wata addu'a da za ka yi to sai dai ta biyo bayan addu'a da mazan Allah ya karanta a Qur'ani ba wani larabcinka da zai kai irin wannan ayoyin wanda suka zo da sikar addu'a Qur'ani ya sa ma aka ce manzon Allah ranar arfa bayan maimaita kalmar shahada kuma iya maimaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar iya yau maimaita wannan an fahimta to sai malamai suka ce akwai mafita shi qur'ani ma'asumun ne ana ziyada wa naqas shi qur'ani littafi ne kiyayayye wanda baya buƙatar ƙari ko rage duk abin da ka ƙara a ƙur'ani Allah ya ajiye wakili sai ce ma wannan ƙari ne baya ci idan kuma ka rage wani abu sai an ce wannan ragi ne ka rage wani abu ka kawo shi an fahimta sai suka ba da wata fatawa kuma malamai naga sun goya musu baya kamar a ƙur'ani ya zo wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana sai aka ce rabbana atina fid dunya hasana to ya halatta ka ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana kaga qur'ani ba allahumma ai ko allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ya halatta ka faɗi wannan ka ƙara lafazin allahumma ka ƙara ko wata kalma makamancin wannan to ya halatta ka ƙara kai a cikin sujada domin ka dace da irin wannan addu'o'i da suka zo a qur'ani wanda kuma Allah ya kawo su manzon Allah ya bayani sallallahu alaihi wasallam gabar mu ta ƙarshe da zamu tsaya akanta shine faɗin su inna Allaha ma'as sabirina da suke faɗa وهذا الآ- وهذه الآية يرددها كثير من المصلين عندما يأتون إلى الصلاة لوكتين نسكة تهوداسي صلى وأنفسنا ميميت ونن آير ديوة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين والإمام راكعا آه أهي شنها جدا سباير كده لوكتين دلي من يركوئي سنتهو سنجي لمن يكبر ركوئي يسرنك إن الله مع الصابرين Allah iya tare da masu haƙuri ma'ana leman ya yi haƙuri gare ɗago ke an gane ku leman ya haƙura gare ɗago to mala ya ce wannan kuskure ne bai dace ba wal imamu raki'an li ta'khirir ruku domin liman ya dan jirkinta ruku'in ya jirkinta musu zo samu wa idraki raka'a kuma su riski wannan raka'a ne wa hadha min qat'ihim aidan wannan kuma kuskuren su ne to yanzu mu nan ba ma cewa inna allaha ma asabir amma muna yin gyaran murya ko muna yin gyaran murya ko ka je zai da yamta magana da dalli ya ji shi dai yau ko a ja ta kalmi to shi ya matsayin sai gira eh ban ji ba to tunda kaga ayin qur'ani ma an ce kuskure ne a karanta ayi tambihi da ita ballantana abinda ba ita ba saboda karka zama to kullum wannan shine aikin ka ka dinga kwalawa liman gyaran murya dan ya jiya ma alfarma ya tsaye da ruku'i ai an ce a bayansa akwai masu rauni akwai gajiyayyu akwai marasa lafiya kaga idan kai bukatar ka za ta biya kuma za ta kura wani ai akwai masu ciwon baya da yawa ko ba gaskiya bane idan kana so ka samu full jami'i ka zo da wuri kawai masallaci a laji ka bar komai ka tafi masallaci kawai sai a samu full jami'i da kai wannan shine amma kar ka zo ka dinga yi wa liman gyaran murya kuma ya dago ka ce ya ma rashin arziki a ba daidai bane wannan ba ruwan liman liman ka gama tasbihin ka ka dago kawai ka rabu da shi idan iya son ya samu jami'i cikakke ya zo masallaci da wuri an fahimta sai malik ya cewa wannan kuskure ne wa bu'dihim an hadi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nesanta su da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akbarana nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba mu labari tsiran Allah da aminci tabbata gare shi bil adabi bil adabi da muttabi'a fi zalika manzon Allah ya ba mu ladabin da aka ce mai tahuwa masallaci in ka taho daga gida ko daga shago to an ce ka bi wannan tsari in za ka taho masallaci manzan Allah yake cewa iza a taita salata idan ka taho za ka yi sallah fa'ati ha fi wiƙarin wasu kina ka zo cikin nutsuwa da kuma taka tsantsan ka game wannan gudun ya shigo da ruku ya bi taka tsantsan ya bi a hankali bai bi ba wani fa da gudu tun a bakin masallaci sai Allahu akbar sai ruku ya yi shigo a duduke kaga bai yi ba wannan ya saba ku yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa ku so kuma da nutsuwa da taka tsantsan kar ku zo da hargowa fasalli ma adrakt duk abin da kuka samu liman yayi to ku bi shi ku karasa abin da kuka samu da liman waqadi ma fatak abin da aka yi baka nan kuma karama bayan an yi sallama ba shi kenan ba haka ne amma in ka matsawa kanka da wannan guje-gujen zai zama to kai ba kai sallah kai kai ba kai ba kai ba liman ba dan domin ka'ida shine duk yanayin da ka samu liman a ciki to sai kai kabbaran harama a tsaye fa sannan zaka bi liman a halin da yake ciki domin ita kabbara harama ita ce ka ma'ana kahin ka fara sallah kenan amma ka samu liman iya ruku'i daga zuwa kayi kabbara ruku'i to baka fara sallah ba baka fara sallah ba an fahimta in ka zo dole ka duk gaggawanka sai kayi kabbaran harama a tsaye sannan sai ka samu liman a yanayin da yake ciki amma in ka ce kabbaran ruku'i zaka yi ko a'a zaka same a sujjada kabbaran sujjada zaka yi to baka fara sallah ba domin ita takbiratul ihram la yanaqidu salatu biduniha baka ma fara sallah ba in baka yi ta ba saboda kamar sabukai wanda suke zuwa samu liman a yanayin ruku'i ko sujada to suke yi wannan ka tabbata kai kabbara ka fara sallah sannan kuma ka shiga ka samu liman a yanayin da yake ciki Allah ta'ala ya samu da shi Allah ta'ala ya mana albarka ina ganin za mu samu matsayi a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda nayi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ji kansu ya sa aljanna ce makomarsu muna ƙara addu'a gare mu ga zuriyarmu Allah ta'ala ya ɗora mu a tafarki madidici Allah ta'ala ya ɗora mu a hanya madidiciya muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ta'ala ya sanya masa albarka Allah ka sa ya amfane mu a duniya da lahira